أما بعد عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى أي بمعنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به أو لتشقى الأمة من بعدك به أو لتشقى بمجرده وأوامره ونواهيه وتكاليفه كلا بل لقد أنزل الله عليك القرآن لقد أنزل الله عليك القرآن لتقيم به أمتك ولتحيا به أمتك ولتقيم به دولة ولتستعد به البشر في الدنيا والآخرة قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فمن أعظم حقوق القرآن عباد الله فمن أعظم حقوق القرآن علينا عباد الله على الأمة الإسلامية التي أنزل الله على, على نبيها القرآن أن نقرأ القرآن بتدبر وتفهم وعمل قال جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فأول حق فأول حق أن نقرأ القرآن والحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وهو يقوم به وهو يقوم به ويقرأه وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد والحسد هنا بمعنى الجبطة إلا في اثنين رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به أي بتلاوته آناء الليل وآناء النهار وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وهذه البشرى لمن يشعر بصعوبة وهو يقرأ القرآن لمن ينطق بالكلمة أو الحرف كأنه يحمل هجرا لأنه لا يحسن التلاوة ولا يجيد القراءة اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصادق في حقه والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أي الملائكة الماهر بالقرآن أي الذي يقرأ القرآن بمهارة ويحسن الأداء والتلاوة مع السفرة الكرام البررة أي منزلته مع الملائكة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق له أجران ولا شك أن الأول أفضل لما دلت عليه المعية الكريمة من صحبة الملائكة لكن الذي يقرأ القرآن بصعوبة له أجران أجر التلاوة وأجر مواصلته للقراءة بمشقة وصعوبة وفي الحديث الذي رواه الطبراني أيضا عباد الله وغيره وصحاه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولا تهلكوا بعده أبدا وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى, يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذي كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل إمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما كأنهما هرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم duka godiya da yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman agajin Allah muna neman taimakon Allah muna neman tsarin Allah muna neman albarkar Allah duniya da lahiran mu gabaki daya bayan haka ya ku yan uwa masu albarka a Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu taha tun daga aya ta farko yace taha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa Allah ya ce taha wanda waɗannan haruffa guda biyu ɗamal hannu da ha babba ko ka ce ta'un da ha'un wato wasu haruffa ne guda biyu wanda Allah ne kaɗai ya san ma'anarsu iya ma'anar da wasu malamai suke basu suna cewa ku ƙuraishawa da kafiran ƙuraishawa da kafiran makka da kuka ce wannan ƙur'ani ƙarya ne ba sauƙaƙƙe ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba to ga irin haruffan da Allah maɗaukacin sarkin ya yi amfani da su wajen sauke wannan littafi irin su ta'un ne irin su ha'un ne irin su lamun ne irin su mimun ne da haka kuma ku je ku ɗauki irin wannan haruffan na larabci ku shirya littafin da yake da zalaka da fasaha da iyawa da gwaninta irin ƙur'ani in kun isa wannan shine fassara mafi kusa da wasu malamai suka ba wa irin waɗannan haruffa da zaka gansu a farkon wasu surori a cikin alkur'ani amma magana mafi inganci waɗannan haruffa da Allah ke buɗe ainihin wato wasu ayoyi ko wasu surori da su babu wanda ya san haƙiƙanin ma'anarsu sai Allah subhanahu wata'ala malamai suna kiransu huruful muqatta'a ko huruful mabani wato tsinkakkun haruffa yankakkun haruffa waɗanda ba su cika suka zama jumla mai zaman kanta ba ko kuma huruful mabani haruffan da ake gina jumla da su Allah maɗaukakin sarki ya ce ma an zanna alaikal qur'ana ya kai annabi muhammadu sallallahu alaika wa alika wa sallam ba mu sauke maka wannan alqur'ani ba litashqa dan ka sha wahala ba mu sauke ma wannan qur'ani dan mu wahalar da kai ba ko kuma mu wahalar da al'ummar ka ba ko mu wahalar da addinin ka ba a'a illa tadhkiratan liman yakhsha tunatarwa ce karantarwa ce ambato ne ga duk wanda ya ji tsoron Allah idan yana karanta alqur'ani yana lausasa masa zuciya yana saita tunaninsa yana dora shi akan hanya yana dora shi akan daidai yana dora shi akan abin da ya dace ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha sai Allah ya ce tanzilan ƙur'anin nan sauƙaƙƙe ne mimman khalaqal arda daga wanda ya halicci ƙasa was samawati ula da kuma sama waɗanda suke sama maɗaukaka sai Allah ya ce in baka san waye ba ar-rahmanu shine Allah mai rahama alal arshi stawa ya daidaita a saman al'arshi wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Allah ya sauke alƙur'ani cewa bai sauke hidan a wahala ba bai sauke hidan a shiga halin kakanika yi ba balma a lokuta da yawa shi ƙur'ani shi yake zama wa mutane mafita a lokacin da al'amura suka rikirkice musu suka wargaje musu ya sa muhammad hassan al-misri alaihi rahmatullahi al-mutatabi'a da ya zo yana magana a cikin littafinsa da ya magana akan al-huququl islamiyya haƙoƙin musulunci yace ai ma anzalna alaikal qur'an litashqa bihi aw litashqa al-ummatu min ba'dika ba mu sauke ma wannan littafi dan kai ka wahala ba ko kuma dan al'ummar ka ta wahala ba ko kuma dan a wahalar da mutane wajen haddodinsa da umarninsa da haninsa da kuma abubuwan da Allah ya ɗora wa mutane ta hanyar wannan alkur'ani ba kalla balla qad anzalallahu alayka alquran Allah ya soke maka wannan alkur'ani ne lituqima bihi ummatu saboda al'ummar ka ta samu tsayuwa akan dugaduganta walitahya bihi ummatu kuma dan al'ummar ka su rayu su samu rayuwa mai inganci rayuwa da take da tsari wannan shine dalilin da ya sa muka sauke alqur'ani yutuqima bihi dawlatun don a tsayar da daular addini daular da za ta yi wa kowa adalci ba a zaliman dauloli matsiyata maciya amana waɗanda suka sa al'ummar musulmi a gaba ba litasta'idda bihil bashar dan dan adam ya samu nutsuwa ya samu ainihin wato sa'ada wacce take ta duniya da kuma sa'ada wacce take ta lahira Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul isra'i aya ta tara Allah ya ce inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wannan alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga wannan da tafi miƙewa wannan da tafi hawa kan daidai wannan da tafi hawa kan tsari wannan da tafi hawa kan abin da ake bukata wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira kuma yana albishir wa mu'minai waɗanda suke karanta shi suna aiki da shi aiki wanda yake mai kyau lalle suna da rabo wanda yake mai girma suna da lada wanda yake mai girma don haka malamai suka ce famin a'azami huquqil qur'an yana daga cikin mafi girman haƙƙin alqur'ani alal ummah akan al'ummar musulmi allati anzalallahu ala nabiyyi alquran wanda Allah ya sauke wa annabin wannan alqurma al'umma wannan qur'ani an naqra alqur'ana bi tadabburin wa tafahhumin shine mu karanta alqur'ani da nufin mu dinga fahimtar sa mu dinga tadabburi da shi mu dinga aiki da ayoyinsa wa ta'ammulin da kuma aiki da shi Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratu Muhammad aya ta 24 yace afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha me yasa mutane ba sa fahimtar alqur'ani ko dai an kulle kirazan su ne da zukatan su yasa qur'anin bai musu tasiri ba sa ganin sa a matsayin distora wato kundin tsarin mulki kundin tsarin rayuwa ba su yadda da umarnin qur'ani ba ba su yadda da hanin alqur'ani ba ba su yadda da yina yi bari na barin alkur'ani ba me ya samu mutane ne am ala qulubin aka faluha a wani guri yace a wala ya tadabbaruna alquran mutane kan ba sa fahimtar alqur'ani ne walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira Allah ce wallahi da qur'anin nan daga wani daga wani Allah yake ba Allah ba da ka dinga samun tufka da warwara a cikinsa amma har rana mai kamata yau ba wanda ya isa ya zo da wata magana da take cin karo ko take warware alkur'ani mutane da yawa sun ɗauki kansu tun daga turawan yamma da na kudu da na arewa da na tsakiya duka sun je sun killace kansu sun yi dirasa ilmiya akan alkur'ani ba don komai ba don su ci gyaran ƙur'ani don su gano cin karo a ƙur'ani don su gano tufka da warwara a ƙur'ani don su gano ƙaryar ƙur'ani don su gano kusakuran ƙur'ani amma wallahi daga sun fito suna zuwa sai wani almajiri a cikin almajiran ƙur'ani ba malami cikin malamai ba ya yi wa ɗaya daga cikinsu buji-buji ya baje shi a ƙarya da cewa a ba abin da ya je karanta bai ma san menene ƙur'anin ba lokacin sarki ma'amun wani mutum ya zo fadarsa ya yi waƙoƙin larabawa ya yi maganganu na azanci ya yi maganganu na fitar hayyaci sarki ma'amun ya ji daɗi ya ce bawan Allah ya kana da basira amma ba za ka musulunta ba ya ce ba zan musulunta ba ya ce wannan basirar da Allah ya yi ma da za ka yi haƙuri ka musulunta da ka more ta duniya da lahira wannan mutum ya ce wa sarki ma'amun ba zai musulunta ba ya ce wallahi in ka yadda za ka musulunta ka faɗi duk abin da kake so na dukiya zan baka ni kawai bukata ta ka musulunta ka more wannan basirar da Allah ya ma ya ce ba zan musulunta ba sarki ya ce shi kenan la ikiraha fi din ka tabayyana rushudu min al-ghayy wa man yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lan fisamala je ka ba wanda zai tilasta ka sai ka shiga addini wannan mutum da ya tafi sai fara nazarin shin me yasa sarki ma'amun ya dage masa cewa sai ya musulunta yace to me yasa kuma yake irinsa ga addini kai tsaye sai ce to bari ya gwada addinan nan guda uku gaba ɗaya don ya gano menene gaskiyar ɗaya daga cikinsu sai ya shiga sai ya tafi mutum ne mai basira kamar yadda na faɗa da farko sai ya tafi je ɗauki littafin attaura ya je ya rubutu a cikinta ya yi gyare-gyare ya cire abubuwa da yawa ya wargaza ta ya fito da sabbin kwafi na attaura ya zo ya samu yahudawa ya ce musu ga wani sabon kwafi na attaura an samu wani bawan Allah ya buga saboda tsabar ba lissafi saboda tsabar babu babu abin nan kawai aka dinga raba mutane a guraren ibada ga wani kofi mai kyau ya fito kaza kaza kaza aka hau karantawa ba a sani ba wannan mutum ya birkita littafin ya wargaza shi da ya ga waɗannan ba su da kan gado ya ce to yanzu waɗannan da ba sa iya kare littafin su ta ya za ka shiga addinin su kana shiga ba ka samu matsala ba sai dai sai sake ɗaukar injila ko ka ce bible a yanzu ya je ya masa gyare-gyare ya masa canje-canje ya birkita shi ya wargaza shi ya tafi kasuwa ya ce ga sabon bugu a sayarwa mutane aka dinga saya aka je ana tarabawa a coci cewa ga sabon bugu na injila ya fito ba wanda ya gane abu guda ɗaya da aka canja ko abu guda biyu saboda tsabar dandakalar jahilci da rashin karatunsu ya ce to ya za ka yi da addinin da mutanen da ba sa iya gane an cire kaza a littafin ko an ɓata kaza a littafin sai je ya ɗauki alƙur'ani ya je masa wannan taɓargaza ya caccanja abubuwa ya jirkita ayoyi ya dinga ɗaukar wasalin sama yana watsawa a ƙasa yana ɗiban na ƙasa yana jefa su sama ya canja ayoyi ya canja harufa ya canja abubuwa sai ya tafi da hi kasuwa gurin sai da littattafai sai je sai wa masu sai da littattafai ta ga wasu kwafi yanzu alkur'ani sabbin bugu mai bango mai kyau da Allah a tallata mana shi me sai da qur'ani ba malamin karatun qur'ani ko tafsiri ba yana buɗe bangon farko tun daga fatiha ya ga gyara guda goma sha biyar har ya juya zai tafi sai ya kira shi wani bawan Allah ya zo zo zo zo zo zo zo a ina ka samu wannan alqur'ani yace a wani bawan Allah ne ya buga yace a wannan ba qur'anin da Allah ya saukar wa annabi Muhammadu bane wannan mai ga mai sayarwa ne ba malami ba ba mai tafsiri ba yace maza maza ka tafi da kayanka kuma ina baka shawara kar ka yadda al'ummar musulmi su gane kana yada wannan qur'ani ka je ka tattara inda zaka tattara shi in konawa in ma menene amma in ka sake aka gane kai kake yada shi wallahi zaka ci duka yace kawai shine shawarar da zan baka yana jin haka kawai sai yace to mawan Allah kai musulmi ne yace ni musulmi ne yace ba na kalmar shahada a gurin ya musulunta da ya musulunta sai ya koma gurin sarki ma'amun din can sarki ma'amun ya ga bawan Allah ya dawo yace bawan Allah ka dawo yace na dawo yace yau kuma me ka zo mana da shi yace ji'ituka bil islami na zo maka da musulunci yace me ya faru yace ai bayan abin da ya faru tsakanina da kai ya faru ga wani abu da na je ne amfani da basira ta wajen wargaza tsarin waɗannan addinai babu addinin da ya samu kariya in ba addinin musulunci da wannan littafin naku na Qur'ani ba dan haka har ma na musulunta yace ba ni gwana da kuɗinka ba sai ka ban naira ba kawai gamsuwa da addinin da littafin da yadda ma'abota addinin suka rike littafin ta ban lasisin in karɓi addinin musulunci jama'a wannan ita ne baiwar da Allah ya mana muke wasa da ita wannan ita ce baiwar da Allah ya yi mana muke wasa da ita muke sagegeduwa da ita muke rukon sakainar kashi da ita don haka mafi farkon haƙƙi na alƙur'ani shine a karanta shi sannan a yi aiki da abin da ke cikinsa ya tabbata a cikin sahihu muslim daga hadisin abi umama Allah ya hada mu da shi a aljannar firdausi abi umama ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce iqra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi zai zo kiyama ta tahi yana ceton masu karanta shi wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a cikin kitabu salatul musafirina ko babu salatul musafirina babin sallar matafiya ya zo a cikin hadisi a cikin bukhari da muslim daga sahabiya na na aisha allah ya haɗa mu da na aisha a jannatul firdausi na na aisha ta rawaito mana daga manzon allah annabi ya ce almahiru fil qur'ani ko bil qur'an gogagge kwararre gangaran a qur'ani ma'a safaratul kiramil barara yana tare da sahun mala'iku wanda suke kusa da allah karramamun bayi barrantattu daga aikin sabo la ya asuna allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna sai ce wallabi ya qara'ul qur'an annabi ta ma wanda yake karanta alkur'ani wa ya ta ta'ata fihi yana ta taɓurza da littafin Allah bai iya karanta shi da kyau saboda Allah bai bashi basira yana karantawa abin na wahalar da shi yana karanta aya tana kubucewa in ya haddace bayan awa ɗaya ya neme ta ya rasa wa alaihi wa huwa alaihi shaqun annabi yace yana wahalar da shi lahu ajrani wannan lada guda biyu yake da shi imam al-bukhari suka ya rawaito a cikin kitabut tafsir haka imam muslim a cikin kitabu salatul musafirina ko babu salatul musafirina haka ibnu majah ya fitar da shi haka Ib- ibnu hibban ka ya fitar da shi haka al-imam ibnu abi shayba a cikin al-musannaf ya fitar da shi bai haƙi a cikin sha'abul iman ya fitar da shi hadisi ne wanda yake ingantacce Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da waɗannan malamai a jannatul firdausi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata mana da mai karanta qur'ani da daɗi ba matsala kwakwalwarsa ras yana kaftarin yana hadda ba tare da damuwa ba wannan yana sahun mala'iku wanda kuma ke wahala wajen karanta shi to yana samun lada guda biyu ladan kira'a da ladan wahalar da yake sha yasa ba karamin wato gurgun tunani ba ne mutum ya dinga ɗauka don shi ba ɗalibin ƙur'ani ba ne ko don shi ba kaza ba ne wai bai da lokaci ko ƙwaya ɗaya a sati ko a wata da yake zuwa wani yana ɗora masa karatun alƙur'ani wallahi ba ƙaramin sharri ba ne wannan kuma mutane da yawa sun yarda da wannan wai su tun da ba su iya ba Allah ya jarrabe su sun taso a rayuwarsu ba su iya karatun ƙur'ani ba to shikenan ba ruwansu da ƙur'ani ba ruwansu da karatunsa ba ruwansu su samu ɗaliban ilimi ko rabin aya a dinga ɗora ma kana iyawa wannan ba ƙaramin bala'i bane ba ƙaramin sharri bane domin annabi ya ce ko wahalar da kai yake wajen karatu to kana sahun wada kana da lada guda biyu ladan karantawa da kuma ladan wahalar da kake sha Allah ka ba mu iko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da al-imam tabarani ya fitar da shi hadisi ne wanda yake mai inganci annabi ya ce fa abshiru ku yi albushir ya ku bayin Allah fa inna hadha alqur'ana tarafahu bi yadillahi wannan qur'an da kuke ganin sa wani bangare nasa yana gurin Allah wa tarafuhu bi aydikum wani bangaren kuma yana hannunku dan haka fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tuhlaqu ba'dahu abada idan kuna rike da qur'an nan kuna karanta shi ba za ku taba bata ba kuma ba za a taba hallaka ku ba har abadan abidina duk wanda ya rike alqur'ani duk hayaniyar duniyar nan na rantse da Allah sai dai ayi abin shi amma yana nan akan tafarkin Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin Muslim daga hadisin Nawas dan Sam'an Allah ya hada mu da Nawas a Jannatul Firdaus Nawas dan Sam'an yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuqta bil Qur'ani yawmal qiyama za a zo da Qur'ani a ranar tashin alkiyama wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi da ma'abotansa waɗanda suke karanta shi taqdumuhu suratul baqara wa ali imran wadda take take masa baya surori ne guda biyu shine suratu ali imran da kuma suratul baqara waɗannan su za su take wa qur'ani ba ranar tashin alkiyama inji annabi muhammadu za su yi wa ma'abota alqur'ani inuwa a lokacin da ba wata inuwa sai wannan inuwa ta Allah za su yi inuwa wa ma'abota alqur'ani za su zo musu za a gansu yadda kasan wani girgije guda biyu haka za su zo suna takawa ma'abota alkur'ani baya Allah ka sa muna da cikin waɗannan mutane ya ku ƴan uwana musulmi wannan ya sa dole mu faɗi kaɗan daga cikin ladubba da ake karanta alkur'ani da su ladabi na farko hina al-ikhlasu lillahi rabbil alamin ka karanta alkur'ani dan Allah ba nesa kuke ba da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ainihin wato imamu tirmidhi ya rawaito da imam ibn hibban da hakim da ibn khuzaima muslim ma ya rawaito shi ta wata hanya daban wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai mutum uku da Allah maɗaukakin sarki zai musu wato kamun ga a ranar tashin alkiyama daga cikinsu akwai mai karatun alkur'ani daga cikinsu akwai mai sadaka daga cikinsu akwai mai kiyamun laili kai a daga cikinsu akwai mai jihadi kowa zai ce dan Allah yi Allah zai ce a kayi ne dan a ce kai jarumi ne kayi ne dan a ce kai mai ainihin wato yawan kira'a da zaƙin karatu ne kayi ne dan a ce kai kaza ne dan haka kaje ba zan baka ladan komai ba da haka babban ladabi na karatun alqur'ani shine karanta shi da ikhlas ina masu qur'ani festival ku ji tsoron Allah daga cikin babban ladabi na karatun alqur'ani shine karanta shi da ikhlas ba don wata duniya ba ba don wata bukata ba ba don wata damuwa ba ba don komai ba babu laifi a yi karanta alkur'ani a roƙi allah allah ya yaye matsala ana tawassuli da karatun alkur'ani wajen yaye matsaloli kai ana tadawi ma bil qur'an ma'ana warkar da ciwo da alkur'ani duk ana yi amma wallahi duk mutumin da ya ɗauki alkur'ani a matsayin wata hanya ta neman duniya ko wata hanya ta yin wani abin da allah bai yarda ba wallahi summa tallahi allah ba zai bar shi ba da haka masu ƙura'an festival ku yi hankali kada shaidan ya zamar da ku ku ɗauki wata hanya wacce musulunci bai yarda da ita ba matukar karanta qur'ani da za a yi a taro na qur'an festival bai da alaka da ikhlasi da tafarkin sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi ba ma tare da wannan abu na so mu sani qur'ani ba dan haka aka saukar da shi ba wallahi summa tallahi jama'a a wannan gajeriyar khutuba da bata wuce minti 40 ba in ma ta kai wallahi ban isa in biya muku ɗaya bisa ɗarin bal- daraja da da ainihin wato albarkar da Allah ya tara a cikin wannan littafi sai dai in faɗi iya abin da zan faɗa ka je ka saurari wasu malamai kuma daga cikin ladabi na karatun alqur'ani an yakuna alqari'u ala taharati wanda zai karanta shi ya zama akan tsarki saboda Qur'ani ya tabbatar da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin suratul waqi'a yace innahu laqur'anun karim lalle qur'ani ne mai karamci fi kitabin maknun wanda an ciro shi daga littafi mai bango wanda aka killace shi shine lauhul mahfuz la yamassuhu illa almutahharuna babu masu taba shi sai masu tsarki su malamai sun fassara da cewa lauhul mahfuzu ake ake nufi amma dai ala ayyi halin akwai malaman tafsirin da suka ce qur'ani ake nufi kuma ya tabbata kamar yadda imam malik ya rawato a cikin muwadda daga abdullahi dan abubakar dan muhammad dan amru dan hazmin anna fil kitabil ladhi katabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li amru bin hazmin littafi ko wasikar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya aika wa amru dan hazmin daga ciki yace Allah ya masal qur'ana illa tahira kar ya yadda taba alqur'ani in ba yana da tsarki ba wannan kaɗan ne daga cikin dalilai da suke nuna cewa ladabin karatun alkur'an daga cikin ladabin bayan ikhlasi to a karanta shi da tsarki tsarkin nan kuma guda biyu tsarkin jiki da tsarkin gurin da za a karanta da tsarkin tufafin da za ka sa lokacin karanta shi tsarki na biyu shine tsarkin zuciya shine wanda muka fara da farko al-ikhlas abu na uku daga cikin ladabin da ake so a kula da shi wajen karatun alkur'ani an yajlisa al-qari'u an yalbisa al-qari'u afdalus siyabi wanda zai yi ainihin wato karanta alkur'ani ya sanya wato tufafin da ya fi kowanne kyau in so samu ne in baka samu ba amma dai ka tabbatar wanda ka saka ba tufafi ne dan bara sosu wanda bai da kyau ba ka samu li- tufafi masu kyau ka sanya yasa aka samu imamu malik Allah ya masa rahama idan zai fito ba da darasin hadisi sai ya fito yadda yake so amma in aka ce ɗaliban ƙur'ani ne suka fito imam maliku sai ya yi wanka ya yi tsarki ya fesa turare ya sa madan malin ya sa ga kaza ya naɗa rawani sannan sai ya fito takriman wa ta'aziman wa tajlilan lil qur'an dan karramawa da mutuntawa da ba da daraja wa alqur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul a'raf yace ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid ya ku ainihin wato ‘ya'yan adam musulmi ku riƙe adanku yayin tafiya kowane masallaci daga cikin malaman tafsiri sun fassara inda kulli masjidin ai inda kulli ibadatin wa inda kulli salatin duk lokacin wata sallah duk lokacin wata ibada to ya zamanto tufafin jikinka ba tufafi ne wanda bai da kyan gani ba na fata an fahimta wannan yana daga ciki daga cikin nau'in ibada ko babu nau'in ibada da kai a zauna a karanta alkur'ani don haka idan za ku karatun qur'ani ku sa mafi kyawun tufafi ladabi na hudu istimalus suwak ana buƙatar kafin ka karanta alkur'ani ka samu aswaki ka goga a bakin ka tukunna kafin ka ainihin wato karanta alkur'ani ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza tasawwaka ahadukum thumma qama yaqra'u يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه idan ɗayanku ya goga aswaki sai zo yana karanta alkur'ani mala'ika zai zo yana ta gewaya shi shi yana ta tilawa ko yana musabba amma mala'ika na kewaya hinji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan mala'ika ba zai gushe ba yana kewayawa yana matsowa kusa da shi har sai ya sa bakinsa a bakin mai karatun alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fala takhruju ayatun min fihi illa fi fihi malik mana ba wata aya da za ta fito daga bakin mai karatun nan face direct tana wucewa cikin bakin wannan mala'ika haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana da haka annabi ya ce ku dinga goga aswaki kafin ku karanta alqur'ani wannan ɗaya ne daga cikin ladubban alqur'ani ina yan qur'an festival duk kun san da waɗannan abubuwan kuna sane da irin waɗannan dokoki da malamai suka yi istinbadin su min dimnil ayati wal ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah to ayi hankali kada a maida alqur'ani wani bangare na biyan wata bukata ta duniya Allah bai sauke mana qur'ani dan wannan ba abu na biyar daga cikin ladubba an yasta izal qari billahi minash shaitan arrajim mutum idan zai yi karatun qur'ani ya fara da a'udhu billah musamman idan zai fara farkon sura ne abin nan idan zai karanta tsakiyar sura ne ba wai farkon sura ba in farkon sura ne ana so ka yi bismillah sannan ka yi ta'awuzi amma idan tsakiya ne tsakiyar bakara tsakiyar ali imrana to ta'awuzi ake bukata wannan yana daga cikin ladabi na karatun alqur'ani daga ciki akwai albasmala wato karanta basmala fa yajibu alal qari an yuhafiza ala qira'ati al basmala in dabtida'i al qira'a min awwal sura malamai suka ce dole kai basmala a lokacin da zaka zo karanta farkon sura amma cikin surorin nan banda suratul suratu bara'a ita kadai ce ya tabbata a sunna cewa in an zo karanta ta ba a yin bismillah wannan ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma haka Qur'ani shi ma ya zo kofinsa da muka gada tun daga sahabbai har zuwa yau to bara'a ba a rubuta mata basmala a farkon surar ba abu na bakwai daga cikin abin da ake so mutane su kula da hina ladabin alkur'ani shine tartilul qur'an karanta alkur'ani filla filla tartila Allah ya ce waratilul qur'ana tartila ku rera qur'ani rerawa ba a so ka zo kana karatun qur'ani wanda ke kusa da kai in har ma ya san qur'anin ya ji baya fahimtar ma me kake karanta irin yadda za ka ga gardawa suna yi Allah ya saka gardawa da alheri amma a gyara gardawa a ji tsoron Allah irin masu musaffar dare su kunna lasifika su hana mutane bacci wanda wannan hima bid'a ne a karatun Qur'ani za mu zo mu bayani ko bayan da za ka yi da ni wallahi bid'a ne wannan abin da kuke yi ku masu kunna lasifika tsakar dare kuna karatu ku hana bayan Allah bacci ku hana bayan Allah bacci yasa wata rana annabi Muhammadu ya zo wucewa sai ya ji sahabbansa guda biyu suna karatun alkur'ani abubakar da umar abubakar yana karatu kasa-kasa sai maza Allah ya tambaye me yasa kake karatu kasa-kasa kamar ba a jin me kake yi sai ya ce ai wanda nake yi dan shi yana jina sai maza Allah ya ce to ka dan daga murya amma kar ka damu mutane hadisi ne za mu zo mu karanta umar shi kuma yana kwallawa da ƙarfi alif lami zalikal kitabu la raiba fihi hudan da ƙarfi sai manzo Allah ya ce umar kai kuma yana tuka na daga murya sama yace ina firgita shaydan ne ya rasulullahi ka ji ba sai manzo Allah ya ce a kai kasa kasa ka rage kai zaka damu mutane wannan ita ce sunnar annabi Muhammadu to ina aka samu a zo a kunna lasifika a masallaci a hana mutane karatun Qur'ani idan kai magana a ce ka gani kefero ya zama kafiri ba ya san karatun qur'ani a gidan uwarwa ya zama kafiri wallahi bai zama kafiri ba yana da haƙƙi a kula masa da haƙƙinsa ka je saudiya sun san irin waɗannan dokokin da irin waɗannan ƙa'idodin zamantakewa ka je ka ga yadda suke kula wa mutane haƙƙinsu ba kai sada ne ka rasuwa nan ba ka je kana da karanta qur'ani ka damu kowa ka hana kowa sakanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya nuna shi da mutum ya jiyar da kanshi malamai suka ce Allahumma illa idan a majalisi ne na karatu misali a ce aji ne ana koya wa yara karatu to wannan ba laifi kowa ya je ya karatunsa ya yi yadda yake bukata wannan majalisin ilimi ne kuma bai cikin jama'a yadda za a gallabi mutane ban gane ko kun fahimta ba amma in dai a gida ne ka je ka kunna rediyo ka kure kira'a wannan ba sunnar manzan Allah bane ka damu makota wani a lokacin ya dawo bacci zai kuma shi ma baccin ai Allah bai hana ba kuma ko Allah ya hana Allah bai hana ba wani ya tashi yana wani alisabin sa duk abin da yake ji yana dauke mar hankali zai hana shi fahimtar me yake yi kai kuma ka zo ka saka shi a gaba in yayi magana ka ce kafiri ne bai san karatun Qur'ani kuma ka cutar da shi yasa na ce muku in dai magana ne kan qur'ani wallahi wannan hudu ta minti 30 ko 40 ba za ta gamsar da mu ba ta iya yiwa sai mun sake dawowa wallahi amma muna jan hankali ga waɗanda suke wasa da qur'ani suke ɗaukar qur'ani abin wasa suke ɗaukar sa abin neman duniya da su yi hankali wallahi ba dan haka Allah ya sauke alqur'ani ba haka in har waɗannan taro da ake magana Quran festival kaza kaza ana shiri ne dan ai wani abu na neman duniya da harkar duniya ba ma goyon baya kuma ba ma ciki wannan shine haka a koma zuwa ga yadda Allah ya sauke Qur'an da yadda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane wannan shine dan haka a yi hankali da wannan al'amari ladabi na ƙarshe da zan yi magana kafin mu sake dawa wa Allah wani ta saci shine kyautata sauti a lokacin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk mutumin da baya kada alqur'ani ya kyautata sautinsa da shi to wannan ainihin wato bai tare da ni sannan a cikin wannan ana buƙatar ka dinga sauraron qur'ani daga waninka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa ɗaya daga cikin ainihin wato sahabbai ya zo ya karanta masa alqur'ani domin ya ji dan da ya zo ma zai karanta mara ya ce yanzu na karanta ma bayan kai aka saukar sai ce ina so in ji daga wani na to komai kwarewarka a karatu komai kwarewarka a kira'a ya zama kana sha'awar sauraron na wani domin duk kwarewarka a kira'a baka kai annabi muhammadu ba amma annabi ya sa ɗaya daga cikin sahabbai sai ya ce karanta mu don haka a motar ka aji ka sa karatun qur'ani a shagon ka kana ciniki ka dan saka ka dan rage murya daidai yadda zaka ji wayar ka kaɗan sa airfes kar ka zo tsakiyar jama'a ka kunna karatun ƙur'ani wasu kuma suna surutu a surrounding ɗinka saka a airfes ɗinka su ba sa jin abin da kake ji kai ma ba ka son abin da suke yi haka ne ko ba haka ba shikenan ciki lafiya baka lafiya nama lafiya fata lafiya kai baka cutar da su ka hana su hirar su ba sannan su ko ba su cutar da kai suka hana ka sauraron ƙur'anin ka ba amma ka zo tsakiyar jama'a ka ƙura bolo wannan ba daidai ba ne za mu zo mu karanta hadisai kar kai ashariya ka bari sai an karanta hadisi tukunna da kun ka iya yin ashariya kuma ka jawo kanka bala'i Allah ya sauwaje da haka yan uwa za mu dakata a nan saboda kurewar lokaci amma hudubar bata kare ba gaskiya na so in gama ta a yau amma ba za ta kare ba in Allah ya yarda sati mai zuwa da izinin Allah za mu zo mu karasa abin da ya sauwaka amma muna jan hankali da a dauki Qur'ani a matsayin littafin Allah wanda Allah ya saukar wa Annabi Muhammad alladhi yuta'abbad bi tilawatihi wanda ake bautawa Allah ta hanyar karanta ayoyinsa wannan ya zama shine babban matsayin alkur'ani a gurinmu to da wannan ne zamu ci ribarsa duniya kuma ci ribarsa a lahira amma idan ya zamto mun ɗauke shi wani abin da zamu biya bukatu kamar yadda bokaye suna amfani da qur'ani wajen biyan bukatunsu malaman tsibbu suna amfani da qur'ani wajen biyan bukatunsu da sauran waɗanda suke makiya Allah suna ɗaukar ƙur'ani su birkita shi ko a rubuta shi da kaza ko a rubuta shi da kaza ko a karanta shi da ribas ko a karanta shi da baibai a yi abubuwa na rashin mutunci don neman wata biyan bukata to mu nesanta kanmu daga yin mu'amala wadda take kama da irin tasu da wannan littafi wanda yake mai sarki wannan shine nasihar mu da fatan Allah ba mu ikon ji da sauraro da kuma ba mu ikon aiki abinda muka faɗa daidai jama'a Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi ya tsaye mana akwai ɗaya daga cikin yan uwa malam abubakar sadiq famas iyalin sa da lafiya yana buƙatar mu sashi addu'a muna addu'a Allah ya ba wannan baiwar Allah lafiya Allah ya yaye mata wannan matsala da take damunta sannan kuma game da ishu na saka sola da muke shiri a wannan masallaci malam abubakar sadiq famas ya tura gudunmawarsa naira dubu ɗari biyar muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi kuma muna ƙara jaddadawa cewa maganar saka solar nan magana ce wacce tana nan har yanzu ko muna fatan wasu bayan Allah za su zo su taimaka domin yin wannan aiki Allah ba mu ikon yi Allah kuma ya ba da ikon taimakawa har a samu ai wannan aiki hada huwa ma inda billahi tawfiqi fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni